الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 8 ga watan Ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 13 ko ga watan 5219 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi akwai ‘yan uwanmu da suke bukatan addu'a da mu da su gaba ɗaya Allah biya wani bukatunmu na alkhairi, ‘yan uwanmu da ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya, wayanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu. ‘Yan kasuwa Allah ya ba su ikon kwatanta gaskiya kuma ya albarkaci kasuwarsu. Shugabanni Allah ya datar da su ga shugabanci da adalci da tausayawa na ƙasa da su. Mu kuma talakawa ya sa mu zama masu biyayya ga shugabanninmu. Allah muke rauka ya wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu, duk wanda yake nufin mu da sharri a kusa ko nesa Allah ya shiga tsakaninmu, Allah ya ƙarfafi malamanmu na sunna. Muna cikin suratun suratu fatir muna ƙarshe ko? Za mu ta cikin faɗin Allah subhanahu wa aka samu billahi jahadi aimani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جلد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأمره فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aqsamu billahi jahda aimanihim wato kuma sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwarsu iya iyawansu suke rantsuwa da Allah cewa la in ja'ahum nadirun lalle idan mai gargadi ya zo musu la yakununna lalle za su zamanto min ahda min ihdal umam mafi shiriya a cikin ɗaya daga cikin wayannan al'ummu a nan ihidal umam wato jiya muka ce yahudu da nasara domin yahudu suna da attaura nasara suna da injila su kuma mushrikan makka suna cewa idan har mai shiriya ya zo musu manzo ya zo musu da sako daga Allah to za su zamanto sun fi yahudu da nasara biyayya ga Allah saboda a cikin yahudu akwai masu butacewa nasara akwai masu butacewa to amma siyakin ya nuna cewa la yakununna ahda min ihdal umam wato za su zamanto mafi shiriya akan dukkan al'ummutun daga farko da aka aiko musu da manzanni zuwa ƙarshe idan aka zaɓo ɗaya al'umma mafi shiriya sannan su larabawa idan har Allah ya aiko musu da manzo to za su fi duk wata al'umma da ta fi shiriya cikin al'ummun da suka zarce gaba ɗaya wannan shi ne abin da ayar take nufi a wato mafi ƙarfin magana ba ana nufin yahudu da nasara kaɗai ba a dukkan al'ummu su larabawa za su zamanta mafiya shiriya a kansu fiye da dukkan wa'annan al'ummu da Allah ya aiko da manzanni a gare su tare da wannan rantsuwa da suka yi matukar rantsuwa da kuma wannan buwayen da suke nuna don a can farko suna cewa ai littafin ba mu aka saukarwa ba da an saukarwa mu ne za mu zama yi imani amma ba namu ba ne to da Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu su tsammanin su wato manzon zai zama ɗaya daga cikin waɗanda su suke tsammani ya zama manzo ne ba wanda Allah yake so ya zama manzo ba kamar yadda suke cewa laula unzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim Allah yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah yace ba su suke raba rahmar ubangijinka ba Allah ne yake rabawa sai Allah ya ce falamma ja'ahum nadirun yayin da gargadi ya zo masa mai gargadi shine manzo sallallahu alaihi wa sallam ma zadahum zuwan wannan manzo ba abin da ya kara musu illa nufura illa nisanta illa gudu daga wannan sakonin Allah to me yasa suka gudu bacin da sun yi alkawarin in manzo ya zo za su bi shi Allah ya ce istikbaran fil ardi saboda girman kai a cikin ƙasa nuna buwaya nuna isa su ne da gari su ne da shayar da alhazai su ne da taimakon wato gajiyayyu su ne da kaza su ne da kaza duk wani abin da ake alfahari da su suna da su abin da suka rasa ɗaya ne shine manzanci da ya tashi kuma bai fito a cikin manyan ba ya fito a cikin wanda suke ganin ba su kai ba to shine Allah ya ce istikbaran fil ardi saboda girman kai ne a cikin ƙasa wa makara sayi da kuma makircin mummunan aiki da suke aikatawa mummunan makirci da suke kullawa shi yasa suke kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba duk wani siffa ko wata siffa da ya kamata a ce an samu a jikin manzo ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya ce masa manzo su sun amince masa suna bashi ajiya har suna ce masa as-sadiqul amin ko suna da wani ikrarin amma da zaran ya ce ga sako daga Allah kuma wannan sakon yana rusa abin da suka saba to wannan ba ya sa girman kan nasu ya karu bai ce haka suka kulla makirci iri-iri Allah ya nuna mana irin makirci da suka shirya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun yi kulli kulli iri-iri nasu daure shi a gida nasu fidda shi daga makka nasu kashe shi duk sun kulla amma karshe Allah ya kubutar da shi ya ce ya hijira ya bar makka shine Allah ce wala yahiqul makru sayyi'u ai wato mummunan makirci na ƙarshe da ake kullawa ba zai auka ba illa bi ahli sai akan ma'abotansa duk wanda yake kulla makirci to makircin sa ana cewa wai munafici dolo ne ko mai shi yakan ci da fari ramin mugunta aka ce ka tona shi gajere in yayi tsawo ko bulan gadare rikon rolani miya kurajen ya gojiniya in ya girma zai dauke ka man hafara hafran waqa fi haka laraba suka ce man hafara hufra waqa fi duk wanda ya wato tona rami to zai afka a ciki to sun kulla sun kulla karshe abun ya zama wabala gare su duk wanda suka kulla abin da suka kulla na koran mak annabi sallallahu alaihi wasallam ko na a kashe shi ko na a daure shi karshe an kashe su a yakin badar a yakin badar an kashe su an zuba su a rijiya kamar yadda mun san hadisai da littafan sira suka nuna Allah ce fa hal yanzuruna shin me suke jira ai fa hal yantaziruna bi ma'ana ai babu abin da suke jira illa sunnatal awwalina sai sunnar al'ummun da suka shude ai sunnatullahi fil awwalina irin tafarkin Allah cikin al'ummun da suka shude adawa samudawa me ya faru da su fir'auna da mutanensa me ya faru da su da suka burci cewa manzannin Allah Allah ya saka musu gurgurdan irin abin da suka yi to su ma wayannan sun yi Allah ya saka musu a yakin badar an kashe na kashewa an kama na kamawa badar shine fasil shine Allah ce yawmal furqan yawmal taqal jam'an rana ce ta bayyace tsakanin ƙarya da gaskiya rana ce ta kece raini quraishawa sun yi alfahari su abu jahal suna cewa sanaqdumu badran wa nashrabu al-khamr wa na'kulu kaza wa naf'alu wa naf'al duk sun fada amma gashi da suka zo filin badar me faru gashi na abu jahal a jefe waye a jefe utba shaiba waye ga sunan sanadidul kubur duk gashi nan an zubar da su wannan ya zama babban darasi ga wanda yana so ya samu darasi sai Allah ya ce falan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun wato canji ba ga sunnar Allah a cikin al'ummar da suka shude walan tajida li sunnatillahi tahwila babu kana samun karkatawa ko canji babu canji gaba daya ma'ana wanda ya laifi a ce shi za a saka wa da alkhairi babu shi sannan kuma lokacin da Allah ya zai ɗanɗana musu in ya zo ba wanda zai karkatar da su azaban nan daga waɗanda suka cancanta zuwa wani wani babu wannan na'am أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Allah maɗaukake ce a walam ya siru fil ardi shin ba su yi tafiya ba ma'ana ba za su yi tafiya ba a cikin ƙasa tafiya ta fatauci da suke yi daga ƙasashe daban-daban daga makka zuwa ƙasar sham a suna tafiya ɗin nan suna ganin abubuwan da ya faru suna wuce wata gidajen wato adawa da mutane annabi lutsu da mutane annabi shu'aibu da dai sauransu suna ganin alƙaryu da aka rusa aka saukar musu da azaba daga sama da a ga guntun gine-ginen su ɗin yana nan har yanzu ga ƙasusuwa wa'inda aka hallakar har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya idan ya zo irin kwarin da aka halakar da al'umma zai ce ku yi sauri ku bar wajen kada irin azaba su din ta shafe ku za a yi sauri a bar wajen hatta ruwan wajen annabi yana hana sha saboda kyama da irin azabar da aka yi musu shine Allah ya ce tuzo inna larabawa da yau suke irin wannan makircin shin ba su tafiya ba za su yawo ba fayanduru su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ya kasance ƙarshen al'umman da suka shuɗe gabaninsu wa'inci al'umman da suka shuɗe gabaninsu ba Allah ya ce wa kanu a shadda min kowa so sun fi su ƙarfi wa'incan sun fi su ƙarfi kamar yadda suratul ahqab Allah yake cewa wa laqad makkannahum dima in makkannakum bihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يباس داما يا مكنا مسو أبين دم مكنا وقريشاوا با الله يباس داما إلي نرايوا قلبين جكي أم باس وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ما صفافي دوات أنا فافي دوسي أي gida don a shiga a zauna ba kwaba siminci da bulo ake ba ba kirin ne yake dagawa ba a'a dutsen ne mulmule suke sassakawa suke fafe cikin su shiga su zauna kaga dai ba za ka je zance AC ba ba ka bukatar AC saboda sanyin cikin amma mai Allah ya da su wan ma'adun fastakbaru fil ard wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sun yi liman suka ce har suna waye yafi mu karfi ne mai Allah ya da su yau ina suke kamar yadda abu da yake cewa aina adan wa samuda man yashtari tarikatahum al-yawma bidina ina adawa ina samudawa yau waye zai sayi abin da suka bari da dinare guda babu an gama da su sun zama labari haka mu ma yau da gobe za a gama da mu mu zama labari gine-gine masu kyawu da muke yi motoci masu tsada da muke hawa wani lokacin in ya zo wa'in motocin namu su ne hakwalan mutane sai su yi mamaki iyayen mu yanzu irin wa'in motocin suke hawa za su ga gungani motar ba suna mamaki don Allah kaɗai ya san irin motocin da aka yi kuma a zamaninsu ban zuma ana kirkirar motoci masu amfani da sola ba ba a so ma a yi amfani da fetur wasu kuma suna amfani da recharge batir batir za ka sa kawai ba ƙara kawai kana tafiya ba ana yin su ba kanana a airport ko irin asibiti haka to mota ce ta yawo wani da solar yake tafiya wani da electric yake amfani to ana kawo abubuwan na cigaba wannan duka namu din zai zama labari su ma an sun dauki darasi to kuma mun dauki darasi to amma gashi Allah ya ba yana ba mu labarin al'umman da aka halakar da su a cikin alkur'ani don mu dauki darasi wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi su karfi amma mai zai faru Allah ya gama da su wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in Allah madaukaki bai zamanto wani abu zai gagare shi ba daga cikin wani abu min shay'in din nan li ta'tidin nafi ne don a karfafa korewa babu abin da zai gagare Allah shi ya samar da halitta daga babu kuma aikin Allah ba wai sai an sauraka da mala'iku kuna gani suna kokuwa suna rusa gini suna me a cikin ruwan sanyi Allah in ya so sai aika muku wani iska sai ya gama da ku guguwar iska mai ƙarfi a iska mai sanyi a ambaliyar ruwa ne duk Allah yana da su rundunarsa ne suna nan lokacin da ya bada kwaman sai su fito in yace sauro ne ma sai su zo muku in yace kwalera ma sai su zo muku duk wata annoba runduna ce ta Allah yana aiko da ita a lokacin da ya ga dama ga wanda suka ya ga dama a lokacin da suka cancanci wannan abin saboda haka wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay ba abin da ke gagarar Allah kai bawa ne ka saukar da kanka ka yadda Allah yana da iko a kanka ka yi nadama akan kurakuranka ka koma gare shi abin da yake so kenan Allah ba abin da yake gagaransa min sha'in fis samawati wala fil ard a cikin samai ne ko a cikin kasa ba abin da yake gagarin Allah innahu kana aliman qadira lalle Allah madaukaki shi ya kasance subhana aliman masani ne ga dukkan komai ba abin da ke buya gare shi qadiran kuma iko ne matuka akan su na'am ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Allah maɗaukaki ce walau yi akhidullahu nasa da a ce Allah maɗaukaki zai kama mutane bima kasabu saboda abin da suka aikata na daga zunubi da zarar an yi zunubi inda Allah yana kama mutane ma taraka ala zahriha da Allah bai bar wani alitta ba a bayan ƙasa min dabba daga wata dabba mai rarrafe da Allah zai kama mu don zunubanmu da ba wanda zai tsira domin dukanmu masu zunubin ne to wa zai tsira kuma Allah maɗaukaki idan ya tashi kama bayinsa da zunubi wani lokacin wanda bai yi zunubin ba ma abin zai ritsa da shi sai ran tashin kiyama ya tashi da ladansa da niyyarsa kamar da hadisi ya nuna suma yu'azuna ala niyyatihim to amma duk wanda ya zama sanadi yana da laifin kansa yana da laifin wanda abin ya shafa yau da yawa daga cikin zunuban bayi ya kai ga dabbobin daji masu na wahala dabbobi a jeji suna wahala an yi fari don dalilin zunubin nan adam dabbobi ba sa wahala suna mutuwa suna jikkata ga karancin ruwa ga kifi yana karanci albarkatu suna karanci me yasa zahar alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas don abinda hannayen mutane suka aika kowa da alkhairi ya fi son sharri kana ganin kana so wa kanka alkhairi ne amma baka sani ba shari kake jawo kanka yayin da kake rantsewa da Allah abinda ba naka ba kace naka ne bala'i kake nema wa kanka yayin da kake sata bala'i kake nema wa kanka yayin da kake danne hakkin wani don ka samu a ce kai ne naka yafi yawa bala'i kake jawo wa kanka amma kai a ganin ka wato khairan ajilan wani alkhairi ne na gaggawa kake ganin kana samu wa kanka walakinahu yajru hasaratan fadiha wannan alkhairin zai jawo maka asara wanda ba za ka iya lissafawa ba wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah ba zai bar ko dabba ɗaya ba tana da tafiya bayan kasa amma me yasa to Allah bai yi ba sai ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah madaukake yana jinkirtawa don zuwa lokacin da aka ambata kowa yayi abin da zai yi akwai dai lokacin mutuwa duk irin barnan da kake yi a yau ba mai maka magana in an samu masu imani ko su yi maka nasiha in an samu masu imani ko su kyamace ka amma yau mutum don ya zama shayi waye ma zai kula da shi yau kashe ran dan adam bai zama komai ba yanzu mutum za su yi fada da wani kawai sai ya naushe shi har ya kashe shi ko ya soke shi har ya kashe shi shikenan kuma ba abin da za a yi magana a da da ana da ganin kiman ran mutum da zarar mutum ya kashe rai za a kama shi a nuna a talabijin ga wannan ya kashe rai ranar hukuncinsa kullum za a je talabijin a ɗauka a kotu ga shi an kashe kotu waye ne wane da ya kashe wane har shi ma a hukunci na kisa kuma yayin da za a kashe shi ma za a ɗauki hoton shi ga shi an kashe shi don ya kashe rai wannan bai zama darasi ba ko da ba dokar allah ɗin aka bi aka zartar ba dai a dokar da aka ce in mutum ya kashe rai a kashe shi ai wala kun bilkin za su hayat akwai rayuwa akwai kare rayukan 'yan adam a irin wannan amma yau wani ya je ya yi kisa sai aka daddane magana aka nuna mabashi ya yi ba kaga kashe rai ya zama yana da sauki a hannun shi wani ma abin zai zama zama yana da sauki aini ma zan iya yi in ce ba ni ba ko kuma kudi zai fidda ni sai a yi a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan yanzu nan daga jana'iza na taho wanda ya rasu muka yi sallace shi din dukansa aka yi yanzu waye zai bi kadinsa sai Allah ba wanda zai magana shi kenan ya wuce haka ran dan adam ya zama dan adam haka ya zama to in har dan adam baya da kima menene mai kima a bayan ƙasa Allah ya yi sama da ƙasa da ruwa da kogi da waye da rana da wata duk yayi ne khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk ya halitta ne domin kai dan adam din ka ji dadin abun ka bautawa Allah to kai da aka yi maka wannan abin duka yau kai din ne baka da kima to menene mai kima kan irin abin da muke ci saboda haka muna bukatar wato in ma ba dokar Allah din ne ake yi ba yanzu bayi suna bukatar masu hukunci na gaskiya masu bin kadun talakawa wayanda aka zalunce su a kwato musu haƙƙi ko Allah zai ji kanmu ko Allah zai dube mu da idan rahama amma muna zubar da jinin bayinsa wanda ba mu san matsayinsu a wajen Allah ba kuma Allah ya kyale mu mu yi abin da muke so ba zai yiwu ba Allah madaukake ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana saurarawa zuwa lokacin abin ambata na kiyama za ta zo za ta zo kowa a saka mishi ko kuma kowa mutuwar shi za ta zo ɗaiɗai ana ɗibawa za ka je ka tattar sakamakonka a wajen Allah domin Allah bai yamantuwa wa idza jaa ajaluhum idan ajalin nasu ya zo ba me zai faru fa inna allaha kana bi ibadihi basira idan ajali ya zo to dama ba za a ce file din ya bata ba a computer ya zama scrap ne a virus sun shiga waye waye babu wannan mala'iku ba data suke amfani da shi ba ba wuta bane balle a dauke ku ce gari ba wuta ko to mala'ikun Allah ba su amfani da wuta ba su amfani da fayil balle ku sa gobara a wajen a kona don amanta da kes ɗin ba a yin haka ba a season wa inna alaikum la hafidin kiraman katibina ya alamuna ma ta fa'alun uwa uba gashi na fa'in Allah kana bi ibadihi basira Allah maɗaukaki yana ganin bayinsa yan fuzu ilaihim basara ganin Allah ya zarce kowa a duk inda kake Allah yana ganin ka abin zuciyarka Allah yana gani kafin ya shiga zuciyarka Allah yana gani ka niyan barna Allah yana gani ka tuba ka bari domin sa Allah yana gani ka bari don tsoron wani Allah yana gani fa inna Allah kana bi ibadihi basira Allah ya samu dace wannan sura da muka karanta mun zo karshen sura ko ita ce suratu fatir na'am wannan suratu fatir mun ce a farko ita ce sura wato ta ƙarshe a cikin jerin surori guda biyar da aka buɗe da surar alhamdu ko? to surar nan a gurguje mun samu darussa a ciki in ba mu manta ba a cikin darussa da muka karanta mun ji ikon Allah bi ibda'ihi alkawu wajen kirkiransa ga halitta wannan da shi aka buɗe surar alhamdulillahi fadiris samawat sannan kuma wa annahu mun'im al-mutafaddil Allah shine mai baiwa bayinsa ni'ima mai saukar da falalansa ga bayinsa subhanahu wata'ala sannan kuma a cikin surar munji tunatar da bayi ni'imar Allah Allah madaukaki yayi mana ni'ima da wato ya wajabtar mana da mu gode masa ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrillahi yarzuqukum minas samai wal ardh ya tunatar da mu wannan ni'ima sannan kuma a cikin surar akwai tabbatar da daga daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen natsar da shi a cikin sakon da Allah ya bashi domin ana karyatar da shi ana karyatar cikin sakon da Allah ya bashi wai yi kaddiboka faka da kaddaba umumin min qablik al'ummin da suka shuɗe gabaninka sun karyata annabawan da aka aiko musu saboda haka karyata ka ba shi ne sabo ba sannan kuma kira ga mamme ga dukkan mutane akan su da zaɓi ɗabi'u masu kyawu su nisanci munanan ayyuka sannan kada mutane su bi tafarkin shaidan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa sannan mutane su duba abinda Allah madaukake na ayoyinsa a cikin sama da ƙasa domin su bauta masa sannan kuma Allah ya buga mana misali na tawaga guda biyu tafarkin muminai da suka yi imani da Allah da tafarkin kafirai da suka buci cewa Allah da kuma sakamakonsu dukkansu Allah ya nuna mana kamar yadda adarsin da muka tsaya a baya da muka je ƙarshen bayanin aljanna muka tsaya muka ce bari na ɗan wuta ɗin sai darasi na gaba shi ne jiya muka tashi a wallazi na kafaru kenan wannan duka siyaki ne na alkur'ani idan aka ambaci na aljanna sai a ambaci na wuta in ambaci masu imani a ambaci nau'in da ba su yi imani ba sannan kuma mun ji a cikin surar darasi na taqsimul mu'minin rabe mutane wato mu'minai an raba su ila ulama muhaqqiqin wa salihin muttaqin malamai masu zurfin ilimi da bayan Allah salihai masu kiyaye dokokin Allah sannan kuma aka zo aka raba su su din ma gida uku na'am muka ji cewa wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dalika huwa al-fadlul kabir sannan kuma gamammen kwatantawa da siffantawa na muminai mun ji bayani sannan haka na kafirai mun ji bayani da kuma abinda kowannen su samu na sakamakon tashin kiyama a gaban Allah Allah ya samu dace yanzu zamu shiga suratu yasin bi idnillahi ta'ala na
bismillahir rahmanir rahim yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون bismillahir rahmanir rahim yasin wannan sura sunanta kenan suratu yasin ya da sin wasu suna karanta da nun yasin amma ya da sin wannan harufan guda biyu yasin ana ja kuma wannan sura tana daga cikin surori da suka sauka daga makka min suwaril makiyya tu'aliju qadaya as-suwar al-makkiyya mun san surorin makka me suke mu'alaja qadaya al-aqdiyya abin da ya shafi aqida abin da ya shafi janibin tauhidi wannan shine abin da sura take ba da karfi wajen bayani kalmar ma'ana yasin ba za mu yi shishigi akai ba kamar sauran kalmomi da muke wucewa Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik Allah shi ya barwa kansa sani akan wannan wato harfan nan ne ake nufi da su suna da nuna ijazin alkur'ani mai girma to wannan sura an kawo hadisai da yawa akan ta falalan suratu yasin ahadis kutur hadisan suna da yawa don yanzu haka a gaba na ma ina jin hadisai sun kai guda shida zuwa bakwai in ba su kai takwas ba duk akan falalan surutu yasi kash sai dai babu ɗaya hadisi da ya inganta akan wannan na'am za ka yi mamaki yadda mutane suna yawan karanta yasi yana da kyau mu karanta yasi amma mu ce yasin ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani, wani abun in na gaya maka yanzu kai ma za ka yi dariya na'am bari in ɗauko maka wanda nima da ina karantawa na yi dariya ɗin don za ka ji mamaki dai hadisin da yake da ɗan wato rauninsa bai yi nisa ba wanda malaman hadisi suka ce zai yi aiki da shi shine hadisin da ke nuna ikra'u ala mautakum suratu yasin ku karanta wa mamatan ku yasin ala mautakum din nan ba wai mamaci wanda ya mutu ba wanda yana gargara wanda ba shi da lafiya kana ganin alamar mutuwa tare da shi ka karanta suratu yasin don ya samu sauki a mutuwa wannan shi din ma yana cikin jerin wancan amma dama dama na'am amma idan muka shiga sauran fa daga ciki akwai hadisin da aka samu daga ma'aqil bin yasar marfu'an iqra'u yasin ala mautakum takhrijin hadisin gashi nan ruwa shi daga imam abu dawuda da ibnu maja da imam ahmad a cikin musnad ibnu hibban ya kawo shi da hakim da ibnu abi shayba dawud tayalisi da tabarani na'am duk sun kawo wannan hadisin imam al-qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirinsa biduni isnadin ba tare da isnadi ba daga wannan hadis abin nan ma'akil bin yasar darajar hadisin da'ifun jiddan na'am mun ji daya hadisi na biyu abin da yasa aka ce da'ifun jiddan din a cikin hadisin akwai illoli guda uku na farko akwai jahala na abi ukman da jahalan babansa da kuma ittirabi a cikin isnadi wannan dalilai guda uku aka ce shi yasa hadisin yana da rauni sai kuma hadisin ali na'am wannan shine wanda nace na karanta nayi dariya din aka ce wai ikra'u yasin ku karanta yasin fa inna fiha ashar barakatin ciki akwai albarkatu guda goma man qara'aha ja'iun ma qara'aha ja'iun illa shabi'a man yiwa bai karanta yasin ba sai ya koshi masu azumi kaji daya wa makaraha arin illa kusiya iktusiya babu wanda ba a funtu mana ba wanda ba yi da tufafi da zai karanta sai an tufatar da shi wa makaraha azabun illa ta zawaja mara mace ba zai karanta ba sai ya yi aure wa makaraha ha'ifun illa amin matsoroci ba zai karanta ba sai illa ummin sai an amintar da shi wa maƙaraha mahzunun illa hurrij anhu sai wanda yake cikin bakin ciki in ya karanta za a yaye masa wa maƙaraha musafirun illa uina ala safarihi matafi ba zai karanta ba sai an yassara masa an sauƙaƙa masa tafiyarsa wa maƙaraha rajulun dallar lahu dalla illa wajadaha babu mutumin da wani abinsa ya bata da zai karanta sai ya samu wa maquriyar alaman yitin illa kufifa anhu ba za a karanta mamaci ba sai an sassauta masa azaba wa ma qaraha atshanun illa ruwi mai kishirwa ba zai karanta ba sai ya koshi da kishirwarsa wa ma qaraha maridun illa bariya mara lafiya ba zai karanta ba sai ya warke haji daga ina ka samu daga ali dan hisam a cikin kanzul ummal hadisi na 2685 ya zo a cikin taskiratul mawdu'at a hadisi na 80 ash-shawkani ya ka a cikin al-fawaid al-majmu'a hadisi na 332 darajar hadisi mene mawdu' ƙarya ne an kaga ta ne an dangana wa manzo sallallahu alaihi wasallam na uku inna fil qur'ani sura a cikin al-qur'ani akwai wata sura tashfa'u li qari'iha wa tastaghfiru li mustami'iha akwai wata sura tana ceton wanda ya karanta ta tana nema wanda ya saurare ta gafara ala wahiyar suratu yasin isnadinsa ba a santa ba darajar hadisin batil batance ne sai kuma na hudu hadisin aisha mazu aka ce inna fil qur'ani la sura a cikin alqur'ani ko wata sura tud'a al'azima inda Allah ana kiranta al'azima inda Allah me yad'u li sahibiha a sharafi inda Allah wato mai karanta wannan sura zai za a kira shi mai daraja a wajen Allah kuma zai yi ceto ga ma'abocin saran tashin kiyama na'am ita ce surat yasin a yana ka samu daga abu nasr as-sajazi a cikin al'inaba da kuma addurul mantur na suyuti a kuma ruhul ma'ani na alusi darajar hadisin na'am Si- a, shi sajazi ya ce hadisin hasanun ne a yadda ya kawo sai dai hadisin mursal ne a zamansa saboda haka wal mursal min qabili ad-da'if na'am saboda hadisin mursal ne sannan kuma a cikin isnadinsa akwai wanda ake ce da shi asram dan haushab malaman hadisi sun raunana shi a cikin hadisan da ake kawowa ba zai mana yawa don yadda muke karanta hadisai hadisai ko in ce suratu yasin suratu yasin a ciki akwai hadisi daga abu huraira yana cewa inna allah tabaraka wa ta'ala allah maɗaukaki ya karanta taha da yasin kafin ya halicci sama da ƙasa da shekaru dubu biyu yayin da mala'iku suka ji alkur'ani suka ce tuba li ummatin yanzilu alaiha hada yunzalu alaiha hada ma dalla farin ciki daga al'ummar da za a saukar musu da wannan sura kuma farin ciki ya tabbata ga cikin da zai dauke wannan sura kuma farin ciki da harsuna suke karanta wannan sura hadisin an samu daga darimi da tabarani da baihaqi hadisin da'ifun jiddan sannan kuma daga ciki akwai hadisi daga Ubay ibn Ka'ab inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin dukkan abubuwa suna da zukata zuciyar alqur'ani shine yasin da bayanai masu tsawo an samu ne daga Abda'i a cikin musnad na Shahab na'am darajar hadisin fa awradahu al-baydawi imam baydawi ya kawo a cikin tafsirinsa zamakshari shi ma ya kawo a kashaf annasafi ya kawo cikin tafsirinsa darajar hadisin ba maudu akwai hadisi daga anas yake cewa inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin wa man qara'a yasin kataba Allah lahu bi qira'atiha qira'ata surati qira'ata alqur'ani 10 marrat kowani abu yana da zuciya sannan kuma zuciyar alqur'ani ita ce yasin duk wanda ya karanta Allah zai rubuta masa a karatun yasin din kamar ya karanta alqur'ani sau goma na'am imamu turmizi ya ce hadis ne gharib aka ce daga abu muhammad sheikh majhul ne abubakar bin arabi ya ce da'if ne saboda haka hadisin wato da'if ne shi ma jiddan sai kuma hadisin anas har yanzu yana cewa man dawo ma ala kira'ati yasin kulla lailatin mata mata shahidan duk wanda yana karanta yasin kullun da daddare sannan ya mutu yayi mutuwar shahada daga tabarani a cikin ausat hadisi na 718 haka kuma a sarir hadisi wato dubu da wato goma haka kuma ya zo al-khatib al-baghdadi ya kawo cikin tarih juz'i na uku hadisi na 245 hakan na abdul mansur na suyuti a juz'i na bakwai hadisi na a shafi na 38 hadisin darajansa da'ifun jiddan mun ji hadisan ko wannan su ne hadisan surat yasi to wasu za su ce ai mun jarraba kun san wani lakari na yasin da ake yi ayin yasin nawa ne ayin yasin 82 a warash da uku a hafs don a hafs yasin aya walƙuranin hakim aya a warash kuma yasin walƙuranin hakim tukun aya akwai lakani na cewa wai idan kana da bukata ka karanta yasin gwargwadon adadin wato ayoyinta nawa kenan 82 ko 83 in hafs kake yi sannan ka roki Allah sai ka ga an biya maka bukata da dai ababai da ake lakkanawa akan yasin suna da yawa wasu akwai yasin mai yaji akwai yasin mai ribas akwai yasin mai fuka-fuki akwai yasin mai allura sunaye iri-iri ake sawa yasin ana lakani iri-iri da yasin in ka ce wannan ba su inganta ba sai mutum ya ce to ai an jarraba an gani natija ɗaya ga cikin tafsiran da nake karantawa kafin in shigo yake cewa da ya kawo wannan maganganu na cewa dalilan da mutane suke kawowa to ai mun karanta mun jarraba mun yi kaza din mun ga sakamako yake cewa wani lokacin fa ka sani kai ka jarraba ka ga sakamako to ga wani kuma ya jarraba bai ga sakamako ba wanne ne zai zama hujja eh ko dukkan wayanda suka jarraba ne suka samu natija ba zai yiwu ba na jarraba na gani to ga wani ya jarraba bai gani ba in na jarraba na gani ne hujja to na jarraba ban gani ba ma hujja kenan ɗaya kenan magana na biyu sai ya ce wani lokaci za ka yi abu misali an ce ka karanta yasir kafa kaza in kana da bukata Allah zai biya ka karanta ka karanta ka karanta ka roki Allah ka roki Allah to Allah zai biya bukatanka ba don wannan tsarin da ka bi ba don kasancewanka mutar kai kana da bukata kana cikin damuwa Allah kuma yace amman yujibul mutarra idza da'ahu yana ansa addu'ar mutar wanda yake cikin tsananin bukata ko da mushriki ne ko kafiri ne yana bauta wani abinsa amma in ya shiga matsi ya ce Allah Allah Allah zai ji shi ga ayoyin alkur'ani wa idza rakibu fil burki da'u Allah madha mukhlisina falamma najahum kaga sun roke shi kuma ya ansa musu saboda haka wani lokacin mutum za a bashi wani lakani kaje kai wannan kaza kaje kai wannan kaza kaje kai wannan kaza sannan Allah zai biya kayi wannan kayi wannan kayi wannan Allah ka bani Allah ka ansa Allah ka ansa sai kaga Allah ya ansa sai ka ce la ashe abun gaskiya ne malaman nan naku suna ce mana wannan bid'a ne wannan bai da asali wannan da'ifi ne wannan mawdu'i ne gashi mun yi muna gani to a'a ba wannan abun bane ka gani Allah ne ya ga zuciyarka yadda ka damu kana da bukata gare shi shi kuma yana ansa addu'ar wanda ya matsu shi yasa ya ansa maka a nan ba muna hana karanta surat yasin ba ne ina daga cikin masu karanta surat yasin mu karanta yana da kyau yasin tabaraka idawaka duk surorin alkur'ani wanda ka lakane shi ma'ana ka haddace shi kana yi akai-akai ka karanta daidai ne amma kada ka ce ga falala kaza da za ka dangana wannan sura balle kuma ka ce wannan abin ya zo ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan abin ya zo ne daga Allah to nan ne matsalar take in kana so ka karanta yasin ka roki Allah ka karanta yasin zuwa karshe ka roki Allah ba wanda zai ce maka kai haram ko kai bid'a amma ka karanta yasin in kai kaza ka karanta yasin kai sadakan danyen gyada ka karanta yasin ka karanta danyen madara ka karanta yasin daga ta baya ta baya ribas tun daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli wa ilayhi turja'una ina mamurhu har ka zo ta baya ta baya ta baya yasinul qur'anul hakim ka zo ka tsaya anan wannan kafirci domin tsarin ayoyin alqur'ani Allah shi ya tsara kayansa jerin surori ne tawfiq amma jerin ayoyi tawqif ne ba wanda isa ya cire wata aya a wata sura ya kai wata sura Allah ya jera su haka kai kace ba haka ba ribas zaka yi alhamdu mai ribas ko mai yaji kasan yasin mai yaji wai sai an hura wuta garwashe an tsiba wuta yana tashi barkonon nan malami idon sa yayi jajir sai gana karanta yasin din yana face majina yana wani ma tsirara yake karantawa saboda haka yasin sura ce mai albarka kamar sauran surorin alkur'ani mu karanta kamar da muke karanta sauran surori an makar musa lagani a kai na kaza na kaza na kaza wanda ma anzalallahu biha min sultan babu wani dalili saukake daga Allah ina fata an fahimta yanzu zamu shiga mu ji me Allah yake cewa na'am ka karanta ni to Allah madaukakin sarki yace yasin Allahu alamu muradihi bi hadhihi kalima Allah shi ya barwa kansa sani game da wannan harafi guda biyu na yasin wal qur'anil hakim Allah yana rantsuwa da Alƙur'ani alhakim wanda yake almuhkam Alƙur'ani abin kiyayewa ne Alƙur'ani abin ɗaukar hukunci ne kitabun kitabun uhkimat ayatuhu ko wato ayin an riga an ihkamin su an kiyaye su an tsare su saboda haka Alƙur'ani alhakim littafi ne wanda Allah ya riga ya kiyaye shi kuma ana ɗaukar hukunci a ciki kuma wannan rantsuwan da Allah ya da wato alkur'ani yana nuna mana girman alkur'ani da kuma girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene ma'anar wannan wawu din wal qur'anil hakim wasu da suka ce yasin din wato shi ma rantsuwa ne wasu ma suka ce suna ne na wani abu to wawu din nan suka ce wawul atf ne kenan ya rantse da yasin din kuma ya rantse da alqur'anil hakim amma yasin Allahu a'lamu bashi a haka din wal qur'ani wawul qasam ne wawu din alqasam ne alqur'anil hakim shine almuqsam bi an rantse da alqur'ani mai girma wa yake rantsuwa Allah me jawabi na rantsuwan innaka laminal mursalin Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda Allah ya yi masa irin wannan rantsuwan innaka ina rantsuwa da alqur'ani mai girma lalle kai wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin lalle wallahi kana cikin manzannin Allah me yasa Allah ya wannan rantsuwa don ya tabbatar saboda mushrikan makka suka ce wa qala alladhina kafaru lasta mursalan suka ce kai ba manzo bane Allah ce qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum Allah madaukaki ya isa ya zama shaida tsakanina da ku cewa ni manzo ne ka ba manzo ba musu abin da ya faru a sulhul hudaybiyya da aka zo ana rubuta wannan yarjejeniya da Ali radiyallahu anhu ya rubuta hadha ma ahada alaihi muhammadur rasulullah ma quraish wannan shine ne Muhammadu manzon Allah da Qurayshawa suka ce a'a ba mu san mu yadda kai manzon Allah ne a sa Muhammadu dan Abdullahi kaga don inkarin manzancin sa to amma Allah ya tabbatar da shi manzon sa shi ya aike shi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nas bashiran wa nadhira ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik فإن لم تفعل وما بلغت رسالته والله يعذبك من الناس الله سبحانه يا aiki manzansa shine karshen manzanni shine mafi daukakan manzanni mu ne mafi karancin shekaru cikin al'umma mafi raunin jiki cikin al'ummu amma kuma irin abin da Allah ya bamu kamar da hadisi bukhari ya nuna kamar tsakanin la'asar zuwa magariba ne aka bamu kuma aka ba mu ladan wanda suka yi aiki tun daga safe zuwa dare wasu aka ba su da safe ku kai magrib suka kasa suka tsaya daga azahar sai wasu aka ba su daga azahar ku kai magrib suka kasa daga al'asar sai mu aka ba mu sai muka kai magriba sai aka ba mu ladan gaba daya wannan fadlullahi ne yutihi man yasha wannan shine ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan baiwa ta kai murna da shi mu yi alfahari da shi amma murna ta sunna murna ta bin alkur'ani da sunna ba murna ta bid'a ba innaka lamin almursalin lalle kai wannan manzo kana da cikin manzanni inji Allah ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ala siratu mustaqim kana kan tafarki wanda yake madaidaici an sani kowane manzo yana kan tafarki madaidaici ko kuwa to amma me yasa aka kawo wannan aka ce ala siratu mustaqim saboda a sake nuna mana cewa babu wani manzo da zai zo daga Allah face yana kan wannan tafarki sannan duk wanda yake so ya bi wannan manzo kar ya dauki wani hanya ya ce yana kan hanyar manzo a'a sai ya zama kan siratul mustaqim din kafin ya ce yana kan hanyar manzo kamar yadda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen saboda haka duk wanda yana bin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yana kan tafarki madaidaici kana kan alqur'ani kana kan sunna to eh kana son manzon Allah son ka ya aiki amma mutum yaje yana ta baccin sa ka tashi kai sallah bayyayi ka je juma'a bayya zuwa juma'a haramun kayi dumudumu a ciki wajibabu kayi nesa da su kuma ka je kai kana neman ceton annabi ko kuma wani lokaci ɗaya ka tashi kai ta zikiri kai salati kai la ilaha illallah kai sallah na kwana biyu uku sai ka je kai kwanciyar ka ba zai yiwu ba wa abu rabbaka hatta tun daga farko babu daina ibada tun ran da kace kai musulmi ne ka kai balaga ba ranar da za ka ce ba za ka yi sallah ba sai ran da ka kwanta dama matukar kana hayyacinka sallah na lokaci biyar na kanka a tafiya a zama kana da tsarki ba ka da tsarki kana da lafiya ba ka da lafiya a duk halin da kake ciki hankalinka na jikinka wajibi ne ka yi sallah ka kasance akan tafarki shine ma'ana ala siratul mustaqim manzo Allah yana kan tafarki wanda yake madaidaici tanzila na'am tanzil al-aziz ar-rahim wannan littafi na alqur'ani din nan tanzila abin saukarwa ne al-azizi wato daga sarki abu mabuwayi ar-rahim mai jin kai tanzila da fataha ko da kuma tanzilu da dhamma duk ana karanta da wannan a kirar ibnu kathir da abu amr da abubakar da abu ja'far duk sun karanta da rafi akan lam din tanzilul aziz rahim saura kuma sun karanta da tanzila da fataha na'am abin saukarwa ne al-aziz daga sarki mabuwayi ar-rahim mai jin kai litunzira don kai gargadi me yasa ka saukar da alqur'ani litunzira don kai gargadi ga kauman wasu mutane irin waɗannan mutane da qur'ani ya zo ya musu gargadi ma unzira aba'uhum ba aiwa ubannin su ma gargadi ba iyayen su ma ba san manzanci ba ba su da ilimin addini shine aka aika da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa cikin su kamar yadda Allah madaukake yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir mu aiko musu wani mai gargadi ba gabaninka kuma Allah ya kira su ummiyin ba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati dan ba su da wani sako daga Allah wa in kanu min qabli min qablu lafi dalalin mubin shi Allah ya ce litunzira don kai gargadi qauman litunzira din nan muta'alliq ne bi tanzil din an saukar da shi don me don kai gargadi ga kauman wasu mutane ma unzira aba'uhum da ba aiwa ubannin su gargadi ba na'am kai musu gargadi ko za su imani fahim gafilun su sun gafala ba su ma san menene lahira ba sai duniya suka sani da abin da ke cikinta na'am laqad haqqal qawlu ala aktharihim Allah madaukake ce laqad haqqal qawlu da haƙiƙa kalmar Allah ta azaba ta tabbata ala aktharihim akan yawa yawan su su kafiran nan saboda haka fahum la yu'minun su ba za su yi imani ba domin Allah ya alƙawarin zai azurtar da su da suka yi birci suka kafirce kamar yadda Allah ke cewa walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan wanda suke kafirai da Allah ya faɗi haka suna ji suna gani kalmar ta tabbata akan su da aka kai su aikin badar kafin badar mun ji labari abin da ya faru amma da suka fita gaba ɗaya Allah ya gama da su wanda kuma aka kama an kama su نعم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا طي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون madaukakin sarki yace inna ja'alna fi anakihim lalle mu mun sanya fi anakihim a wuyoyin su anak jam'u na ulu wato wuyoyi na kufar makka aghlalan aghlal jam'u na ghil ghil shine kamar anka mari an sa musu a wuya fahiya aghlala wannan da aka sa musu fahiya ila al-azqani shi har zuwa haban su nan da aka sa musu a wuya saboda girman shi da tsawon shi har ya zo zuwa haban su wurin fitan gemu abu daga wuya in ya zo nan kaga zai daga nan din shine ila al-azqani har zuwa haban su nan sai Allah ta fahimu muku mahuna su wuyan su a dage zuwa sama kuma idanun su a rike wannan me ake nuna mana mutumin da an daga idansa fuskansa sama kuma idansa a rufe ina zai ga hanyar shirya ya tafi to kamar haka ne Allah ya rufe musu basira kamar ayar gaba da ke cewa waj'alna min bayni aydihim saddan mun sanya musu min bayni aydihim a gaba gare su saddan toshiya wa min khalfihim a baya gare su ma saddan toshiya fa aga shaynahum mun rufe su wa hum la yubsiruna su ba sa gani ba sa gani me ba sa ganin shirya ba sa gani maganar gaskiya ga annabi ya fita daga cikin su larabcin yake karantar da su sai ga wani daga habasha bilal ya zo ya musulunta sai ga wani daga rome ya zo ya musulunta amma shi croish balarabe da dan uwansa ne dan dan uwansa ne da kabilarsa ne anguwansu daya garinsu daya bai yi imani shiriya daga Allah ce haka zaka ga a cikin anguwa mutum zai tashi zai zama malami makaranci mahaddaci yana da almajirai sai ka ga a cikin anguwan ba a ganin kimar karatunsa sai wasu daga nesa za su ga ɗayansu su yi karatu su haddace su zama malamai amma ‘yan anguwan suna nan jahilai don me don Allah bai ba su ba saboda haka su mawa'in can ba su da rabo shi yasa ba su imani amma kyan abu da a ce ku na wajen ku ne ya kamata ku bai wa abinku daraja amma abin ba haka bane wannan sunan Allah ne cikin malamai sunan Allah ne kuma cikin annabawa Allah ce fa haka sai na hun fahim layi basirun ya kamata mu tsaya nan lokaci yayi Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu wanda muka yi daidai Allah ya tayyarantar da mu cikin lada wanda muka yi kuskure kuma da Allah ya gafarta mana gaba daya walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah